العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ‘Yan musulmi, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bayan haka ine mana marhabin dalalai da Allah subhanahu wata'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul mujadala yadda lokaci ya yi mana halinsa jiya muka tsaya kan aya da takwas wannan aya idan ba mu manta ba Allah ya ja kunnan waɗannan da suke ainihin wato ma'ana aka hana su ganawa ganawar da ike ta sabawa shari'a wato irin ganawar da fir'auna yayi da mutanansa lokacin da annabi Musa ya zo musu da sakon Allah ai kun ga wannan ganawar ta su ganawa ce wacce ta sabawa shari'a don ba ganawa suka yi dan su san cewa to wannan sakon gaskiya ne mu karbe shi a'a sun fahimci gaskiya ne kuma sai suke tunanin to ya za su yi su fitar da shi ya za su yi maganin sa to irin waɗannan ganawar Allah tabaraka wata'ala shine ya tsawatar da waɗannan munafikai da yahudawa da suka haɗa kai suka ainihin me suke cutar da muminai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce alam tara ila alladhina nuhu anin najwa yanzu baka duba zuwa ga waɗannan ba da aka hana su ganawa irin ganawa da suke cutar da muminai a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam majalisin da ake ɗaukan alkhairi ko ake ɗaukan alkairai na duniya da na lahira an hana su sun mai yahudu na limanuhu anhu sannan kuma su sake komawa zuwa ga abin da aka hanashe su kuma waye tana jauna bil ismi wal udwan suna ganawa ganawa irin ta sako da za su ɗebi zunubi wal ne da kuma ƙiyayya Allah ya ce baka gaba ya kai abokin zance irin waɗannan wa ma'asiyatar rasul sannan kuma ganawar tasu ya za su su saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam su ne yahudawa annabin rahama ya ainihin hane su bayan hanin Allah ya hane su ya sake hana su amma ba su ji ba amma kanu ya fa'aluna cikin abubuwan da suke aiwatarwa sannan in za su zo su gaida kai su gaida kai da irin gaisuwar ba da ita Allah yake gaida kai ba kuma har suna faɗi a cikin ransu wai idan da kai annabi ne me ya hana Allah ya musu azaba to mu duba irin wancan gargadi da Allah ya yi wa wa'ancan inda da suna da hankali a ce su ɗauka to shi Allah tabaraka wa ta'ala saboda adalci da mai imani da marar imani duka Allah yakan yi musu gargadi to yanzu an yi wa marasa imani gargadi amma ba su dauka ba sai Allah ya kira masu imani sai ya ce amin shaytanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون نعم Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira masu imani kun ga kamar kullun yadda nake faɗa mana in ka ji Allah ya kira masu imani haka Abdullahi dan Abbas ma ya faɗa yace idan dai kana cikin sauraron karatu ka ji Allah ya kira masu imani duk abin da kake tsaya ka saurara ka ji me Allah zai yi gargadi a kai me Allah zai yi umarni ya ce a yi kaza me zai ce a bari ka bari in har kana son zaman lafiya Allah sai ya kira masu imani ya ce izatana abinan izatana jaitun idan har za ku gana a junanku za ku gana da juna to falatatana jobil ismi kar ku ganawa irin wacce ta saba wa shari'a ku ganawa irin yadda manzon rahama ya bada umarni ya ce a yi misali ta kama a shari'a za ku gana da wani kuma kuna zaune misali ku uku ne to baya halatta ka tashi kubar ɗayan ka ce da Allah wani zo ina son ganin ka sai ka bai wa ɗayan da ba shi za ka gana da shi ba sai ka ba shi haƙuri da Allah ya haƙuri ina son zan gawa ne ba haka ka zo ka ja shi ka tafi ba shari'a ta hana wannan amma idan ka bashi hakuri to kayi abin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya umarni hakanan kuma in su bi ne ma a gurin maluma suka ce to nan mustahabi ne in kayi ma amma dai yin shine yafi kyau saboda kar a bar shi shi kadai sun bayan suna zaune kai ka zo ka same su kuma ka ɗauke ɗaya ka bar shi shi kaɗai kaga za ka jefa shi cikin wani tunani to sai shari'a ta hana dole sai ka ba shi haƙuri kuma ka nemi izininsa ku duba adalci irin na addinin musulunci to Allah ya kira masu imani ce kar ku yi irin waccan ganawa in za ku gana kar ku yi irin waccan ganawa wala tatanajo bil ismi wal udwani ganawa irin wacce take ta saban Allah da tarin zunubi da kiyayya da saba wa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kama ta fa'alu a ada'ullahi al-yahudu kamar yadda ainihin mai yahudawa makiya Allah suke aiwatarwa wata najau bi abinan wata najau bil birri gunnan haka yake na wata najau bil birri Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku gana ganawa irin ta kyautatawa shine albirru anan ma'ana ku gana ganawa wacce take mai kyau ganawa mafi kyau sannan kuma wattaqa sannan eh wattaqullaha ko ainihin me ku kiyaye dokokin Allah cikin wannan ganawar kar asalin abin ya zama ganawar asalin ta mai kyau ce a ciki kuma sannan kuma sai a shiga saban Allah Allah ya ce kar ku yi haka shi yasa ya ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah Allah tabaraka wata'ala ya nuna wa bayansa masu imani cewa yace wattaqullaha ku fa kiyaye Allah allazi ilaihi tuhsharuna wanda zuwa gare ku ne abin zuwa gare shi ne za a tayar da ku a tattara ku baki daya wannan rana wannan rana ko ranar da take kafin ita ranar da za a mutu kenan wallahi rana ce wacce take da fitinar da dan adam bai taba sani irin ta ba duk wanda yake raye zai ga bala'in da bai taba ko a mafarki bai taba riya shi ba iblis kuma kun ga duk shedancin nan nasa duk shedancin iblis to wallahi rannan neman gurin gudu yake yi bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mala'ika azrafilu ya hura kaho jama'a sun mutu sai Allah ya ce to sauran ainihin babban makiyina yanzu ka tara azabar mutanen farko da mutanen ƙarshe adadin yawan jama'ar da ya batar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa dole wasu a wajen mutuwa ya gwargwadon yadda ka batar da mutane wallahi gwargwadon azabar mutuwarka amma mutane wallahi ba sa tunani Allah zai gaya wa mala'ikan mutuwa ya ce ka ainihin mai ka ninka masa azaba ninkin ba ninkin na yawan adadin al'awwali na wal'afirina ka ninka masa azabar wato in an haɗa ta na farko da na ƙarshe da ya batar to sannan kuma ya ninka ta ninkin ba ninkin lokacin shedan mala'ikan mutuwa zai zo ya same shi ya gaya masa cewa yau taka ta ƙare sannan kuma a ran nan ne mala'ikan mutuwa zai zo da siffar da har yanzu bai taɓa zuwa sararin duniya da ita ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan siffar ne shedan zai gan shi da ita ya fita da gudu ya je mafudan rana amma ina gurin gudu ya tafi mafaɗar rana babu gurin gudu ya ce yau abin da kake kallo yau shi za a ɗanɗana maka wa hazal yau mu haza wakatun ma'alumu ba Allah ya ce za mu jinkirta maka ila wakatun abin da ma'alumin ba sai ce to yau wannan yinin wannan lokacin shine wakatun ma'alumu mala'ikan mutuwa zai kama shi zai yi ihun da bai taɓa yinsa ba ya yi ƙarar da bai taɓa yin irinta ba ya yi kukan da bai taɓa yin irinsa ba Allah ya sauwaƙe shi sa Allah ya gaya wa masu imani ya ce wattakullah allazi tasabina ilayhi tuhsharuna wallahi ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah wannan da zai tayar da ku a ranar da ake tattara ku Allah sai ce innaman najwa إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون to Allah tabaraka wa ta'ala dan karkace baka san ganawa ta ainihin abin ta siya ba kun ga idan da Allah ya so da ya halicci bayansa ba zai turo musu littafi ba balle ma a turo musu manzo amma saboda adalci irin na fadar Allah ya zaɓi manzo kuma a cikin ku ba manzon da zai zo ku ji tsoronsa ba wanda kuka san shi kuma kuke yaban halayensa ya zo muku da saƙon Allah ya gaya muku wani Allah ya ce yana son kaza Allah ya ce baya son kaza duka dan ku samu shiriya kun ga yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayanin ganawa irin ta mutanen banza to amma can an fito da magana ne a dunkulen nan kuma sai aka ware sai aka ce to ga irin ganawa innaman najwa ya'ani bil ismi wa nahwihi duk abin da ya zama ganawa ta saban Allah ne ko makamancinsa to mina shaidani wallahi wannan ganawar ta shaidan ce kamar yadda Allah ya bamu labari cikin suratul nisa ila khairu fi kasirin ko min najwa illa min mi illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi Allah tabaraka wata'ala ya ce wa man yaf'ala zalika bitiga amradatillahi fa sawfa nu'tihi ajran azima misali mu koma cikin suratul balad Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana a cikin wannan sura yake cewa me zai hana ma'abota hankali su zauna su yi tunani su kallaci al'umma waɗanda su suna da hali waɗancan al'ummar da suka kalla ba su da hali su zauna su yi tunani wato ina son fito mana da ganawa ta kirki ba su tattauna ya kamata mu taimaki suwa ne ya kamata wane yana cikin yanayi kaza ya suwa ne gidan wance gida kaza suna kaza kai ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kira wayanda suke kwamitin marayu dinnan ne yake gaya musu ku duba yadda ake tsantsamo daji da wanda suka cancanta a taimaka musu la ilaha illallah wallahi Allah yake gaya ba to me isa ba za a yi irin wannan ba me isa ba za ku yi ba wani yana bukatar taimako gidan wani akwai bukatar kaza ai gidan wani ma akwai kaza kaza kaza gidan wani ma kaza ne sannan ga wani kuma ko kuma ga wani bawan Allah ba mu san daga yin amma kullun yana wucewa ta nan kaza kaza a san yadda za a yi a taimake shi wannan shine irin ganawar da Allah tabaraka wa ta'ala yake so amma kun ga anan sai ce in anan da aya Allah da ake cewa la khaira fi kaseerin min najwa da yawa babu alkhairi cikin ganawa da mutane da suke me yasa wannan ganawar da ake ta yaya za a yi a cuci al'umma ne misali irin ganawar da irin waɗannan shugabanni namu a yau suke yi da Allah suna ganawa don su kyautata talaka ba sa ganawa don su kyautata talaka a'a suna ganawa ne don maslahar kansu kuma in ka ji kan wani shugaba a majalisa ta ƙananan majalisu ne ko ta manyan ne a jiha ne in ka ji kan ɗan majalisa wallahi kawai aljihunsa aka taba amma don an taɓa talaka ba za ka je shi ba to wannan ganawa ta su kai sai an ce maka ganawa ce mina shaidan sai an gaya maka bayan ganawar ta sabawa shari'a in suka zauna mitin ɗinsu kawai shine ya za su cuci al'umma ba su gane ba ya za su cuci al'umma ba su ma san an cuce su ba wai jahili ne wai yake wai ya mai da al'umma duk iri mafiya yawansu wallahi 90 ko ka ce 99 cikin 100 wallahi duk jahilai ne wallahi ba inda sun san addinin Allah wallahi abin da suke yanzu ba za su yi ba wai amma kuma su suke kallon wayayyu ne to irin wannan gana wata shaidan ce shi yasa malam ay Allah yake cewa la khaira fi kaseerin min najwa illa man amara bi sadaqati sai dai wanda yi umarni da abin da yake na sadaka sai ya ce au ma'arufin ko wani kyakkyawan abu au islahin bainan nasu misali gwamna ya zauna ya kira 'yan majalisa ce to ku zo maza maza zama na mitin na gaggawa yanzu ga abin da ya sami mu alƙaliri yaya kuke kallon ya kamata mu bullo da mu karewa talakawanmu wannan matsala da suke ciki ko ba komai ya fito ya nuna rashin kunya a fili ya ce kun ga mun tauye musu haƙƙi kaza mun tauye musu haƙƙi kaza to amma yanzu wannan bayan ba mu ba su kaza ba ba mu ba su kaza ba kuma mu bari a kashe su ya kamata mu sanya za a yi ko amma da Allah zai to islahin bainan nasi irin wayannan gwamnonin da makamantansu dan mai isa ba su bayar da haƙin ba to su yi kokari su tare ran mana su je sun danke haƙin amma wallahi in suka tare ran mumini aka zo aka rasa ya za a yi dole a haƙura a bashi da Allah ba a bashi dama shi ya tunda an hana shi wani abu kuma ya je ya nemo da kansa ya ci ba to amma an hana ka naka haƙƙin sannan kuma an turo an kashe ka ba ka da halin ka fita ka je ka nemi abinci akwai islahi a bainan nasu anan to wannan matsalar ita ce muke cikinta gana wadda ake yi da yawa Allah ya ce da yawa wallahi in ba waɗanda suka yi umarni da sadaka ko kyakkyawan abu ba ko islahi bainan nasi ba wallahi duka ganawa ce ta sheda sannan abu na biyu da za mu iya ganewa ganawa irin ta shedan fatanazu amrahum in muka koma cikin suratu taha yadda ainihin me fir'auna da mutanensa suka yi kace nace a tsakaninsu wa asrarun najwa suka kuma ganawa irin ta sirri annabi Musa da ɗan uwansa Haruna suna waje da suka zo suke ganawa mai suke faɗi suka ce ƙaru suka ce haza ne ko suka ce haza ne wa'annan guda biyu wai annabi musa da haruna sun san su fa to amma wai don ƙasƙantarwa ne aka ce haza ne wa'annan kun gansu na wajen a ƙasƙantar da al'amarinsu maimakon su zauna su ce to yanzu ga musa ya zo mana da kaza ga ɗan uwansa haruna sun yi kaza sun yi kaza a sai aka ce haza ne sai aka ce la sahira ne yurida ne an yi kurjakun min ardikum bi sihiri ima wa ya zahaba bi dariqatikum al-musla e sun zo ne kuma suna nufin yanzu za su fitar da ku daga garinku za su ainihin mai tafiyar da ainihin addinin ku mafi daukaka addinin iyaye da kakanni da Allah kai wannan gana sai an ce maka tashe dan ce to haka irin ganawar shugabanni yanzu majority take mu dai mun gode wa Allah wannan yanki namu ko da wani abu zai bullo za ka ga shugabannin mu suna da kokarin maza su zo su taru a gurin babban shugaba a zo a zauna a gaya za a yi a sanya za a ballowa za a ballowa da matsala din Allah ka kara musu albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya ya hana ganawa irin ta shedan ganawa irin ta shedan kuma ita ce ganawar da zaka yi dan ka cuci wani ganawar da zaka yi dan ka cuci wasu gana wadda za ka yi don iya amfanin kanka wasu su cutu Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to irin wannan ganawar innaman najawa mina shaidani ita ce liyuhzinan ladina liyahzunan ladina duk wajen abakanta wa allazina amanu kenan wa'annan da suka yi imani wajen abakanta musu rai li wahamakum don a sanya musu wani tunani su shiga riye-riye annaha bi sababi shayin da dalilantar da wani dalili wa ka'amin ma yi uzihim abin da zai afku a cikin ransu zai cutar da su kana majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafificin halitta yana magana yana nusar da al'ummarsa wani can shashasha sai ya zo ya ja wannan sai ya zo ya ja wancan daga cikin halifofinsu kenan ma'ana abokai shine halifu sai su jawo su je suna ganawa kuma in ana yi ana nuna mutum da baki yana zaune a cikin majalisar annabi don Allah ya sahabbai ba za su cutu ba ya annabi ba zai cutu ba ana yi ana dan nunawa da yatsa ana yi ana dan nunawa da baki Allah ya ce to wannan ganawa ta shedanci amma sai Allah ya ce walaysa bi dharrihim shay'an Allah ya ce ba su cutar da su da komai ba illa bi izinin Allah sai da izinin Allah ai ma'ana iradatahu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna wallahi abin sani mu'minai su ga Allah suke dogara kawai ma'ana li yasiqu abin li yasu abin li yasiqu bihi su da Allah suke aminta fi jami'i umurihim cikin dukkan al'amuransu fa innahu ta'ala kafihim Allah madaukaki ya isar musu ma'ana kafihim sharra man yukhalifahum Allah ya san musu sharrin duk wanda ya saba musu sun matakaddama fi bayani adabil majalisi sannan kuma aya da take tafi za ta gabatar mana da adalci a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a kowace irin majalisa ce ta ilimi sai Allah yake cewa min ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu na'am fafsahu yafsahillahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير da Allah ku duba adalci irin na Allah yanzu misali ba muna zaune guri ne ba yanzu ai nan zamu iya cewa yanzu makaranta ce ko tunda ana daukan ɗabi'a ta addinin musulunci to misali sai wani bawan Allah ya shigo ya leka ya leka ya leka kai ka san da dan fili wajen ka bismillah zo ta dan nan da Allah ka gyara dai kai kan gyara wancan ma ya dan yi ajis to Allah zai tara ku cikin lada wannan girmama wanda kai masa wallahi Allah zai girmama ya ma girmama ka ba wai zai girmama ba a'a ya girmama ka kuma ya ɗaukaka darajar ka a gurin da yake ba isa ba wanda yake sai ya ɗaukaka darajar ka sai Allah ya ɗaukaka darajar ka yau ku duba ku ga misali in ka je masallacin juma'a ba guri ne na alkhairi ba ka je ka ga yadda mutane suke zaman ganin dama kuma in ka zo haka dan wai wai ka dan taɓa mutum sai wani ɓatare ya kawar da kai saboda bai san addininsa ba rashin sanin addinin mu yasa wallahi waɗannan matsayatan suke cutar mu wallahi rashin sanin addinin mu domin duk wanda ya san addini da mun taso da irin tarbiyya ta Shehu Usman dan Hodiyo yadda abin ya fara a yanzu haka muke wannan tsayar ma da duk ba a yi ta ba wallahi da duk ba a yi ta ba dan dole ne kawai a tarbiyya ta Shehu Usman dan Hodiyo dole ku tsaya ku karantar da yara a ba su ilimi ingantacce a ba su tarbiyya a ba su ainihin mai yadda za su gina ƙasa yadda na bayan su in sun zo tubali za su dora an riga an yi foundation amma yanzu haka suke wallahi sai Allah ya tambaye mu wancan asas ɗin da Shehu Usman dan Godiyo ya kafa wasu suka rushe shi wanda Allah ya ba su dama wallahi sai Allah ya tambaye su ranar alkiyama an game muku kaza an game muku kaza an yi muku kaza mai isa da kuka samu dama lokacin ku yazo ba ku dora ba kawai dorawa ba kawai za ku yi kun samu wani yayi tonan fandisha ya zo ya zuba garawul yayi waye yayi waye ya zo ya dora gini har ya fito waje an cike gindin gini yanzu me ya rage maka ba sauran dora gini ba kawai to me yasa ba ku yi haka ba sai ka san sai in san sai mu san amsar da za mu baiwa Allah Allah kai mana muwafaka Allah ya kira masu imani ku duba yadda Allah yake kira masu imani Allah ya kira masu imani a cikin wannan gaba bayan waccan kashedi sai da ya kira masu imani sau uku dan ka gane hikimar Allah yace ya ayyukan lazina amanu idza qila lakum tafassahu idan aka ce muku tawassahu ma'ana ku dan yalwata dan buda fil majlis a gurin zama au fil majalisi haka ne fil majlis ko fil majalisi a gurin a guraren zama kun ga ba a ce gun zama ba balle ka ce ɗaya ne Allah ta yi majalisi wato jam'u majalisin kenan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam haka majalisar annabi take cika da al'umma daban-daban da farare da bakake da jajaye saboda adalcin annabi wallahi in ka zo cikin majalisarsa wallahi in ba dan mai hali da Allah ya yi masa hali dole za ka ga suturarsa ta bambanta da talaka ba a wajen irin gudanar da aiki wallahi ba za ka iya gane waye talaka waye mai mulki ba saboda adalcin majalisa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana yace in an ce ku buɗa to ku buɗa abin nan fasahu ma'ana ku buɗa ɗin ya fasahi Allahu laku Allah zai buɗa muku koma fi duniya wal akhirah nan duniya Allah ya ainihin me Allah zai sanya maka wadatar zuciya zai baka ainihin tawadu zai baka kushudi duka wannan ribar kafa ce sannan a lahira kuma Allah zai saka maka da wani matsayi saboda girmama bawansa da kai wajen samun fa'idar da kai ma kake samu a wannan majalisa amma yau sai a majalisar banza nan ne idan dan banza ya tabo a nan za a zauna tun da aikin banza za a yi kowa kokari ake a bashi gun zama amma ban da gun karatuttuka ban da masallaci gun da ya kamata a yi in ba a nan za a yi ba sai gun da bai kamata a yi in ba saboda dukkan ainihin mai taron shi shaidanu ne a nan za a ga ana tawassu'i a zo ta nan zo ta nan kaza kaza kaza musamman in ana kallon wannan zaman kai da zabo din kai ma wani babban shaidani ne Allah ya sauwake saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza qila hizu idan kuma aka gaya maku ko aka ce maka in haddu ma'ana li yajlisa man huwa aula minkum bil mahalli li ilmihi aw li amalihi ya amalu ya amaluhu fihi li fa'idatin amma misali kana zaune sai wani malami ya shigo to matsayin malami a cikin aljanna ma a cikin aljanna manzon rahama yace malama su basu gama aiki banda aikin da suke nan duniya a cikin aljanna ma akwai abin da yan aljanna za su gani wa sanki ba Allah sai ce ku tambayi malamai aikin su ya kare kaga dole za ta za su yi kuma bayani nasitu mu kaza wa kaza cikin alqur'ani Allah ya ce duk abin da ka karanta na alqur'ani a cikin aljanna an daina mantuwa duk za zai zo maka zai zo mu zai zo muku kamar wilidan abin nan kamar wannan abin nan abin nan wannan yara da ne bayani alu abin nan menene ake cewa eh almi abin nan alfar abin nan fardu din nan wato riganye da ake cewa da in ka zo a sallar gawa kake cewa Allahumma ij'alhu liwalidayhi dhukuran wa fardan din to su alfurdanu din ai kun ga yan kanana ne yanzu wannan ka tare shi ka ce sai ya kawo maka izin amma to wallahi a misali a kaddara Allah ya karbi ransa yanzu wallahi a wannan ɗakin zaka je ka same shi zai fararo maka tilawar Qur'ani tun daga Fatiha har zuwa Nas to ya kuma kai da ka karanta ka san shi shu'uni ne na rayuwa ya sa ka manta to in ka samu rahamar Allah a cikin aljanna babu wannan mantuwa saboda mu gane muhimmancin malami shine anan yace wa idza qilan hizu fal hizu idan aka ce ku tashi liyajalisa man huwa aula dan wanda ya fika ya fiku ya zauna a guri abin nan bil muhalli abdul muhall a wannan guri din li ilmihi ko dan saboda ilimin sa aw li amalin ko kuma saboda wani aiki muhimmi amma fa aikin mu fahimci maganar malam yace ya amalu ku fihi li fa'idatin amma wani ne da ake bukatar aikinsa yana da muhimmanci wannan aikin nasa kuma ya zo duk guri ya cika to ni da na san bani da muhimmanci a wannan gun da na zauna din to maza in tashin bashin domin shine zai amfani al'umma ga baki daya ta gari ne ta unguwa ne ta ƙasa ne to dole in tashi ba zan ce ina jin daɗin gurin ba gara in kujera ce in sauka in zauna a ƙarshe ya hau kujera saboda fa'idar aikinsa don Allah mun fahimci ayan ana tashi wani ya zauna wanda yake ana hangen irin fa'idar da za ta amfanar da al'umma Allah ya ce to in an ce ku tashi to ku tashi kar ku ya inda Allah ya ce farbi zuka ma'ana qumu dayyibina anfusakum bi zalika lima fi zalika min al-mas'abina min al-masalihi wala tadmiru abina abina fiqida in an ce ku tashi ku tashi kuma ku tashi kuna masu dadin rai in malami ne a akar maka Allah zauna sanin da zuwa sanin da zuwa kaza kaza in wani babban mutum ne ya zo saboda fa'idarsa da irin abin da zai bayar na al'umma na amfanin al'umma abin nan yan uwa a ɗabi'ar ku kamar misali ɗabi'ar mu yanzu ta Hausa Fulani a ce ranka ya dade ko Fulani ya ce Allah sai ne Allah ya fi dade Allah kaza kaza da sauransu ko mu muka san irin girmawa da muke ma'ana in ba malami bane ka san yadda zaka tare shi ko bahaushe ne kai wanda yazo zai zauna bahaushe ne a ranka ya dade bismillah zauna ana kaza kaza kaza ko yana a a a ka zauna ana kai ne ka bi cancanta ba ma sai an ce ka tashi ba to kuma balle Allah ya ce fanhi kar kuma ka kudirce bayan ka tashi ka kudirce wani mugun tunani a ranka Allah ya ce kar kai haka me yasa yace yarfa'illahu alladhina amanu minkum ya'ani bi da'ati fi zalika Allah yana ɗaukaka daraja waɗanda suka yi imani da irin wannan hukuncin a cikinku ko daga cikinku da yin biyayya da suka yi akan umarnin Allah allazi na otul ilma daraja su ne wanda aka ba su ilimi wanda yake mai ɗaukaka mai mataki mai matsayi kaga ai fahimta ce za ta sa wanda kake kallon ya fi ka har ka gane ya fi ka kuma ka ba shi guri ya zauna to wannan ilimin ya amfane ka kuma Allah zai ƙara maka daraja da ɗaukaka a duniya da lafiya ya'ani fi dunya wa fil akhirati ma'ana wa fil jannati kuma sannan za a baka wani matsayi a cikin aljanna idan da kana da daraja ta abin nan idan da kana da daraja misali ta uku ne to yanzu sai a mai da kai daraja ta biyu ai daukaka a irin aljanna ai kamar wani abu ne da bahaushe yake kamantawa a nan duniya ko misali in an ce wani ya samu matsayi na uku to in aka ce na biyu dala na biyun nan bai fi na uku ba to in aka ce kuma na ɗaya ba to shine anan sai abin nan akan wannan gaba sai malam yake cewa wa fil jannati idza fa'altum zalika fa inna allaha yarfa'ukum bil imani fi ittiba'il amri idan kuka ainihin yi biyayya wa Allah cikin wannan umarni din to a lahira haka Allah zai ɗaukaka darajar ku wajen bin wannan umarni din da kuka yi wa fi wujudil ilmi wal amal bihi da kuma samun daraja na ilimi da kuka samu kuka yi aiki da ilimin ba wanda ya samu aiki yake ilimi da ya samu ilimi yake aiki da shi ba ai suna nan barjago ka san mun san na san akwai yan tonan silili fa suna yau in an ce kai malami ne suna nan suna bin diddigin ka su ga wannan irin aiki kake yi da za ka faɗi alkhairi ɗari idan kai abin nan kuskure guda ɗaya to wannan kuskuren za su fito su yara ba za su bayyana wancan alkhairi ba to suna nan da yawa musamman a ce in ka samu wani matsayi an baka wani matsayi an ce kai wada ba su san akwai jarraba irin ta sheda ba Allah ka tsare mana imanin Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yake cewa eh wa fi abinan wa fi wujudil ilmi wal amali bihi ma'ana yarfa'u ai ma'ana majzum ya'ani jawabul amri kenan wallahu bima ta'amaluna kabir Allah kuma bada labari game da duk irin abin da kuka aiwatar ne ma'ana alim kuma mudiqu eh alimul ma'ana almudiqu kenan wal asi shi Allah ya san waye mai biyayya ya san kuma waye mai saba masa kar ma dan ku zo ku zo kuna jayayya a junan ku a shi Allah ya san waye mai biyayya ya san waye mai saba saboda haka zai saka kowa waye jazi kullu wahidin bima sana'a zai saka dukkan kowa da irin abin da ya aiwatar wa min adabil majalisi har yanzu yana daga cikin ladabi na majalisa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta azimun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bima yaqudu na abin nan bima yaqudu nafquhu lil fuqara'i inda iradati munajatihi sallallahu alaihi wasallam malam yace yana daga cikin girman ladabi idan za a gana da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da aka yi umarni aka ladabtar wanda amfaninsa yana komawa zuwa ga talakawa shine abin da biya na fare mana magana akan abin da yake na sadaka Allah tabaraka wa ta'ala da mala ya kawo wannan magana kafin zuwan aya yace wayan ha anil ifradi fi su'ali sannan kuma a majalisa ta ilimi an hana tambaya irin ta sakaci mutum in zai yi tambaya ya duba abin da zai amfani shi ya amfani al'umma kar ya tsaya yana tambaya misali ka san matsala malami wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza sannan kai kuma ka zo kana tambaya to malam me hukuncin kaza bayan ka ji malamai sun yi maganganu da Allah ya yi tambaya don ya amfana bayan wani shehin malami ya an tambaye shi ya yi bayani wancan an tambaye shi ya yi bayani wannan ya kawo saɓani na malamai wancan ya kawo saɓani na malamai kun san da yawa akwai wani kuskure da ake yi wajen ba da fatawa sau da yawa akwai daga cikin malamai da suke gabatar da irin wannan saɓani ba tare da fitar da ainihin mai abin da ike na jamhuri na malamai ba sai kawai mutum yi magana akan ɓangare guda ɗaya wanda haƙƙi ne a matsayinka na malami in za ka ba da irin wannan fatawa in ka san akwai maganganu in ka yi bayaninsu in ka kai bayaninsu ba daman ɗauko abin da yake mafi alkhairi wanda al'umma za su tafi a kansa mafi sauƙi kamar yadda aliyu bin abi ɗalib yake faɗa aliyu bin abi ɗalib allah ka ƙara masa yadda yake cewa ka karantar da al'umma da abin da suka sani kar ka kawo musu bakon abu don ka burge su ko da ya yi daidai da shari'a sai in ya zama dole ne da Allah majority yanzu karantarwa mu haka take tafiya wallahi Ali bin Abi Talib in kaga ya karantar da kai wani abu da baka sani ba wannan ya zama dole ne a shari'a dole sai an yi shi amma in ba haka ba abinda kuka sani a shari'ance shi za a karantar da ku amma yanzu mutum da gangan zai kawo maka wata matsala don ya gwara kan shi ya sanya da yawa daga cikin sahabbai kamar yadda na faɗa mana umar ɗan kaɗabi ma ya hana ruwaitar hadisi saboda haka wallahi mai hata masu tambaya mutum ya ji tsoron Allah idan dai ya san tambaya an yi wancan malami ya bayani wancan malami ya bayani wancan malami ya bayani to ya ji tsoron Allah ya je ya duba abin da imawa faƙa a ransa cikin tambayoyin da iji malamai sun ba da fatawa ya ɗauka ya aiki inda ya hannufin Allah yake akwai wanda wata rana ya tambaye ni a shaidu ya ji ya tambayi malama na kuma wani kuma ya taso ya tambaye ni don rashin kunya ya za a yi malami na ba da fatawa bayan agunsa na ɗauki ilimi sama da shekara abin nan talatin ina ɗaukan ilimi a gunsa ya baka fatawa kuma wai ka zo ka sake tambaya ta kuma sai daga baya nake jin haushi ban san yayi tambayoyin ba ya tambayi maluma na sun kai kusan guda hudu ko kuma yanzu yake mun tambaya kuma sai na bashi fatawa irin yadda suka bashi kuma wallahi ban san ya tambaye su sai dalili da ta yi zama ya haɗa masu nake yi sai na ji kamar ne Allah ya sai na bar shi kawai ai cin zarafin addini ne addinin musulunci an baka amsa kuma alama ce ta munafurci wallahi alama ce ta munafurci mai nufin yin aiki da shari'a yana tambaya shi kokari yake sani yana sani kuma shi kenan an gama hukunci Allah kai mana muwafaka saboda haka a cikin wannan shine wannan ayar da take tafafa malam yake cewa da yin ifradi a cikin tambaya wai mai yuzu bainal mukhlis wal munafiqi sannan za a tantance a raba tsakanin wanda yake tsarkake ibada yake yi dan Allah wal munafiq da munafiki wa muhibbud dunya da kuma waye yake son duniya sannan wa muhibbul akhirati waye kuma yake son lafiya قال تعالى سي الله يجي يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الله أكبر ذلك خير لكم وأطهر مم.
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم الله أكبر أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات نعم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الله أكبر والله خبير بما تعملون to yanzu fa masu imani Allah yake kira ina fatan kuna cikin masu imani wallahi Allah yana kiran masu imani ne su Allah cikin iliminsa ya gabata cewa ya san shi mai imani kawai dauka zai yi aiki yace ya ku wa'anda kuka yi imani idza najaytumur rasula idza najaytumur rasula in za ku gana da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ma'ana arattum manajatu kuka yi nufin za ku gana da shi to fa qaddimu baina yaday na jawabun sadaqa ma'ana qabalaha kafin ganawar ku dauki wani abu ku je ku ajiye gaban manzon Allah ku ce wannan sadaka ce ya nabi Allah kun san annabi baya cin sadaka balle wani ya ji kyashin bayarwa ko mu ne yan haran harma eh abai mutum kawai ya dauka yana tare da alarammansa talaka ne ma amma ba zai bashi ba eh sai ilmi kawai wa jama'a fa auha yawanci wata ran wani ya tare ne yana yana challenging dina bayan na tafi ne wa Allah godiya nace Allah na gode maka da baka sanya ni cikin marowata ba ku malamai an san ku wallahi marowata ne ku dai kawai a dauko a baku ba fa yaro bane ba wai ku malamai marowata ne kowanne aka bashi kawai shi kenan haka na yi shuru na ce ah na ce to in ce Allah ka yafe masa to me za ka ce masa Eh? a in maharbi ne aina san masa ake da su imana ya ce wai watakila abin irin yadda maharba suke ko da malamai ko Eh, to an maharbi ne aka san wannan wasa ya maka wannan he is serious wallahi marubuta ne kowa ya san da fara fa da komai wai kowa ya san ku ku dai kawai a baku ku tara ku tara ku kai gidan da ku Allah ya sauwake Allah tabaraka wa ta'ala yace to in kun yi nufin za ku gane kafin ganawar ku ajiye sadaka zalika khairul lakum wa adhab wannan shine mafi alkhairi mafi tsarki li zunubikum ga zunubanku ashe hikimar gabatar da wannan sadaka hikimar gabatar da wannan sadaka shine Allah ya kankare maka wani zunubi sannan ya tsarkake ka sannan kuma ya ɗaukaka darajarka amfanin kanwa ya koma kan wanda ya yi ko to da Allah me na kaskanci a ciki to amma sahabbai suna cikin bukata wannan hukuncin sai ya musu nauyi kuma eh haka ne Allah kuma ya sani suna cikin bukata shi yasa yana duban al'amarin su maza cikin rahamaniya ta sai ya yafe musu wallahi sai ya yafe musu saboda haka anan ku lura Allah tabaraka wata'ala yace zalika khairul lakum wa adhar malam yace wannan wal amru lin nudubi wannan umarnin yanzu da aka yace umarni ne na mustahabi ne yanzu an tsokai to yanzu akwai dalilin da zai sa malami yaje yana gabatar da wa'azi na musulunci in an kawo sadaka wani ya kyari wanda ya kawo sadaka ko kuma ya kyari malamin ya ce yana karfar sadaka tunda an ce amrun lin nudubi sai ya ce wakila kana lili jaw abin nan kana lili wujubi wannan awwalul amr kenan farko wajibi ne amma fa nusikar abin nan abin nan wujub sai aka soke wajibin bi kaulihi da fadin sa yadda yace a ashfaqatum an tuqaddimu ila wato aya da take tafa yanzu kenan yin hakan yayi muku kunci to fa illam tajidu idan ba ku samu abin da mata tasaddaku na bihi abin da za ku yi sadakar ba to fa inna allaha ghafuru limunajatikum kuma rahimun bikum Allah ya gafarta muku gana wadda za ku yi da annabi ba tare da kun ajiye sadakar ba to Allah ya yafe kuma ya ji kayo saboda haka yanzu misali da Allah yanzu masallacin nan ka ɗauki wannan masallacin wani misali zan buga mana Allah ya sa a fahimta yanzu ba gashi tsaftsaf ba da Allah zai tafi ba abin aljihu ma'ana zai zauna tsaftsaf babu ainihin sa a wani ɗan abin nan abin hasafi to ashe kenan gurin ibadar Allah yana buƙatar tallafi sannan kuma tallafin nan ana ajiye shi ga su wanda suke lura da ainihin gurin ibadar Allah ɗin da su karan kansu da duwar da ake taimakawa saboda majority za ga wanda suke lura da masallaci su gyara duk talakawa ne kuma bukatar taimako suke amma a hakan kaga wani da da rashin imani har izgili yake musu mai ka ɗauki datti a masallaci ƙwaya ɗaya ka fitar annabin rahama ya ce na ga wani bawa ya ambaci wani sahabi ya ce na ganka kana ta kekewayawa a aljanna kai kuma yanzu mai sharar masallaci kake kallon sa kaskantacce wallahi ya ce datti fa guda ɗaya ya fitar a masallaci annabin rahama ya ce na ganka kana ta kewayawa a aljanna shi yasa za ka ga da iyayenmu musamman tsofi mata ko maza za a ga duk inda suke kusan masallaci lokaci-lokaci za a ga sun ɗau tsintsiya sun je suna sharewa suna kadewa me yasa an ladabtar da su cikin karantarwa irin ta shehu usman dan gobe amma yanzu duk muna yi sai dai wanda Allah ya horewa to kuma mun ballada Allah ka sa mu gyara Allah yake cewa gafurun kuma rahimu ya'ani fala isma alaikum fil munajati min ghairi sadaqati babu laifi cikin wannan ganawa don ba ku ba da sadaka ba sun manu suka zalika bi kaulihi sai aka soke wannan sai Allah ya ce a ashfaqatu abin yayi muku kunci ne ma'ana bi tahqiqil hamzatayn kenan wa quri'a bi abin bi ibdal saniyati kuma zaka iya karatun da canja ainihin wato ka shafi alhamza ɗaya kamar yadda ita alif ya'ani wa tasihili ha kenan wa idkalil alif bainal musabina mushalatun din kenan wal ukhra ai ma'ana a kaiftum kuna jin tsoro in kun zo ganawar ba ku da wani abu kuma wani abu zai same ku to in har haka ne Allah ya ce to na yafe mu shine magana din an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqa akan ku gabatar da wani abu na sadaka gaban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam akan ku gabatar da wani abu ba ku da shi abin ya muku kunci kuna jin kunya ku zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai da yawa zaka ga tarihin talakawa wani zai tafi ya je ya aikin fasa dutse wani zai je ya tafi ya saro itace wani zai je ya bayar ruwa wani zai je ya kiwo a biya shi idan ya zo ya ci abinci ya ciyar da ahalinsa dan abin da yi saura sai ya kawo majalisar annabi sai ya ce ya nabi yallahi ga wannan ko mabukaci zai me zai hana su zauna lafiya me zai hana Allah ba zai yabe su ba Allah ka datar da mu saboda haka mu lura anan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa izlam tafa'alu eh ma'ana can da yace an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa ai ma'ana at-tadayiqu ala fuqara'ikum hakan yayi kunci akan talakawanku dan su masu hali su ba su da matsala in sun zo suna bayarwa tunda su masu imani ne irin su Umar irin su ainihin mai irin su Abdurrahman irin su irin su Usman da sauransu kowanne in ya tashi zuwa wajen gaban Annabi yana zuwa sai ya ajiye wani abu to amma talaka abin yayi musu karfi sai zaman su a majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tai karanci saboda ba su da abin da za su zo su ajiye shine sai Allah ya yi musu sauki saboda alkhairin majalisa duk wanda ya rasa alkhairin majalisa ta Annabi kaga ya mu waye ya fi shi asara yanzu ko irin wannan majalisar da muke karantarwa da Allah a ce kayi misin din wannan misali karantarwa da ake da Allah ya zaka kwatanta asara to bale majalisar annabi mafificin halitta wadda ba a yi shi ba kuma har gaba ba za a yi ba Allah ya ce an yafe musu saboda wannan fala yastadiquna an yunajin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba sa iya ganawa da annabi ma as-sidiqil haja saboda me saboda gaskiyar me bukata da suke da ita ila zalika zuwa ga haka din Allah ce to fa izlam tafa'al mutukar ba za ku iya ita wannan sadaka ba wata ballahu alaikum Allah ya karbi tuban ku raja'a bikum anha ya dawo da ku ya dawo da ku gabarin waccan sadaka ba sai kun ajiye ba wanda Allah ya hore masa ya ajiye amma ga abin da zai taimaka muku yace fa aqimus salata ku tsaya da sallah duk wanda ya tsaya da sallah manzon rahama ce al'amarinsa zai zama mai sauki saboda ku tsaye da sallah wanda Allah ya ba su dukiya wa atu zakata Allah ce su fitar da zakka wa atiqullaha wa atiqur rasula ku bi Allah cikin abin da iko man yace ayi ko cikin abin da yace a bari ku bari ku bi manzon Allah cikin abin da yi muku bayanai na ayoyin Allah ma ataku wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ai ma'ana dumu ala zalika ku tabbata akan haka wallahu kabirun bima ta'maluna Allah ba zai ba mu labari duk abin da muka kasance muna aiwatarwa kuma alimun bihi Allah ya sani yujazikum zai saka muku alaihi akan sa sun haddada ta'ala sannan sai Allah kuma zai kashe ni man ya hadiru majalisar nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya halici majalisar manzon Allah la li istifadatin ba dan wani amfani ba lidinihim ga addinin su bal litajassusi kawai dan bincike ko ya je ya binkito abin da zai binkito ya je ya yada sirri ko wata rana ina darasi wani masallaci wani mutum kullum sai ya zo ya zauna kullum sai ya zo ya zauna ya dan dauki lokaci sai ya dawo sai aka je kan gaba irin wannan sai na fito na yage masu irin wannan halin tas da hadisi da ayoyi shaƙi bai ƙara zuwa majalisar ba wallahi bai sake zuwa saboda me yasa kun ga abin da ya kawo shi so yake je ya ɗau abin da zai ɗauka ya je ya bata ainihin addinin Allah to sai Allah ya yi mana maganinsa shi yasa Allah ya ce inna kafaina kal musahadina haka ya gaya wa annabi aiko wani guri kuma Allah ya ce fa sai kafi ka humullah gurare da yawa Allah ya magana yadda ya tsatsare annabi sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya tsare annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kai magajin annabi kai ba zai tsare ka bane kana isar da sakon annabi din kuma Allah ya kyale ka da Allah kai ka yadda ma da haka duk mai isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi yana cikin kariyar Allah haka nan masu saurarawa su taimaka masa suna cikin kariyar Allah sai Allah ya ce alam tara alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum na'am ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا na'am إنهم ساء ما كانوا يعملون na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace alam tara ai ma'ana alam tanzu baka gani bane ilal ladina tawallaw zuwa ga wayannan da suke jibintar kauman wasu mutane wa humul munafiquna sune munafikai suna jibintar yahudawa to gadiballahu Allah yayi fushi da su ma'ana gadiballahu alaihim Allah yayi fushi da su ka gaya musu Allah ya fushi da su yanzu da Allah kai in banda mutum wuta ta waje ba a gare shi da ranka da hankalinka kana ji kana kallo annabi ya ce ma kaza kuma ka kiyarda ai alamar dan wuta ta tabbata ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wani lokaci ina karatu na tsaya ne shiru da ce to ni waɗancan mutane wannan irin taurin kai Allah ya musu ne wanda irin ƙarini Allah ya jarrabe su da shi ga annabi kana tare da shi kana jin maganarsa kana kallon masu imani suna sallah a bayansa in mutum damuwa ta zo ta same shi zai durkusa gaban manzon Allah annabi ya masa addu'a ta fatan alkhairi kuma kaga ya fita daga wannan musibar wai amma ka ki imani da shi ba abin takaici yahuda wannan su suna da littafi sun san annabi tun kafin a haife shi tun kafin a haifi annabi sun san shi ya ce tawallar ƙwaman ga ziballahu sannan mutanen nan yadda za ka gane su Allah ya ce makon minkum sun munafikai fa ba sa cikinku ko muminai wala minhum kuma ba sa cikin yahudu balhum Allah ya ce ba haka ba su ɗin nan muzabzabina ya'ani muzabzabina bayna zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula su suna nan a rigar tsakani ne wa ya halifuna alal kadhibi kuma su shigo cikin ku suna rantsewa akan ƙarya ai ma'ana qaulihim innahum mu'minuna a cikin mu'mina ai haka suke ce musu kun san wallahi dai kun san muna tare da ku ba Allah ya ba mu labari ba cikin sura baya da muka huce kaɗan ba Allah ya ba mu labari ba akan hayar siradi da yadda za su ce na katabin min nurikum a ce ƙilar ji uwara akun faltamisu nura me mummune suke gaya musu ai me suke bai amsa wa mummune shi ai mu da mun kasance tare da komai ne su ce eh lalle mun kasance a duniya lalle mun kasance muna tare amma ko an jarrabe ku an jarrabe ku kuka kudirce munafurci yanzu kuma ga abin da ya same ku to shine Allah madaukaki ke ga mana suna rantsewa akan ƙarya suna cewa sun mu'mine ne wa hum ya'lamuna amma fa sun sani annahum kadhibuna su din makaryata ne wallahi sun sani su makaryata ne kuma yanzu haka a yanzu zancen da muke duk wanda yake ba akan gaskiya yake ba wallahi sai dai yake gaya wa kansa ya san ba akan gaskiya yake ba wanda ya riki san zuciya wallahi ya san san zuciya ya rika sai dai da gangan yake faɗa amma akwai wanda gaba ɗaya completely ba su da ainihin ilimi ba su san meye gaskiya ba ba su san meye karya ba sai dai abin da yake na zahiri saboda rashin iliminsu to wannan kuma dole ka musu uzuri har su samu lokacin da za su sani Allah ya ce a addallah Allah ya yi musu tattali a gare su azaban shadida wata azaba mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya amaluna kai tur da irin wannan aiki nasu abinda suka kasance suna aiwatarwa yayi muni inji Allah minal madi cikin abubuwan da ya shuɗe sai Allah ya ce ittakazu har yanzu اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ittakazu jannata wato sun riƙe ta abin aymanahum jannata ay jannata sun riƙi rantsoyinsu a matsayin garkuwa ma'ana sitira ala anfusihim wa amwalihim wannan rantsuwar da suke wa muminai ko suke yi a gaban annabi wai dan ta zame musu kariya ne ya zan dukiyarsu ta haramta jininsu ya haramta Allah yake ba su aje haka amma kun ga wani gurin sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi ujahidul kuffara wal munafiqina wa galus alaihim in ka duba tafsiri zaka ga cewa da aka ce wal munafiqina sai aka ce bil lisan ka yaƙe su da harshe saboda in ka sa takobi to wa'ancan matsiyata yahudawa za su ji to gashi nan mun gaya muku sai su ji daɗin kamfen a mutanensu gashi nan mun gaya muku wanda suka ce sun yi imanin da su ma sun yi imani da shi ma kashe su yake yi to ku ka yi imani da shi kuma a kashe ku da Allah ban samu hanya ba sai Allah ya ce a bil lisani yake su ba da takwabi ba jahilul kuffara bi sayfi ka yaki kafirai da takwabi yanzu da Allah ku duba ku ga irin wayannan matsaloli da suke faruwa na kafircin yahudawa kuna jin wai sun fake suna yaƙar iran ne wai saboda abinan saboda ainihin abinan ɗinta a'a gani suka yi tana da ƙarfi kuma za ta iya ɗaga musu yatsa kuma ba ta ɗaga ba ai ta ɗaga musu yatsar ko kuma sun yi tsammanin kawai ana ɗan leƙawa za a rushe a taho a shikenan a tafi aje a zauna a yi ta shan giya ana dariya sai suka samu ba haka bai Allah ka ƙara kunyatar da su wallahi in suka rushe wannan ƙasar da kuke kallo kar ka tsaya kana tunani jiya ina jin wani malamin sunna yana wa'azi ya ce kar ka yi tsammanin idan sun gama da iran kar ka yi tsammanin sauran jaziratul arab sun tsira ya ce wallahi ɗaya bayan ɗaya za su dawo suna ɗin shi kuma ba haka ba ne to amma yanzu sai Allah yake tsokale musu ido Allah ya ƙara tsokale musu ido har kafa ma ya karya musu Allah ya kunyata su saboda hakan wallahi mu ji tsoron Allah Allah tabaraka wata'ala ce sun riki wayannan rantsoyin nasu su kuma wayancan saboda rashin imani sauran kasashe na jaziratul arab ai rashin imani ne yasa suke wannan abin da suke yi akwai maluma masana addini a ƙasar kowa ya sani ba sai an ce masa akwai ba amma an fi ƙarfinsu yanzu saudiya ka ce ba tushe ne na sunna ba madina ka ce ba tushe ne na sunna ba amma abin mamaki idan za ka fito ka faɗi gaskiya in dai za ka faɗi gaskiya to yanzu a neme ka a rasa saboda me saboda majoratin wanda suke jagorancin jinin yahudawa ne ka ɗauki yarima ne yanzu wasu aiba yahudiya ce don mai ba zai wa yahudawa aiki ba kuma dama abin da ya sa suka yi haka kenan suka ɗauko yarsu suka auren musu amma ka ɗauki sarki abdulaziz lokacin kafin ba abin nan ba ronald reagan ba shugaban amerika waje waje a nan kafin rauna reagan akwai namance sunan shugaba ya kawo ziyara saudiya ya zo zai musu barazana saboda sun yi auna-auna sun ga mai kamar yanzu yanzu a kaduna aka tura wannan suka auna suka ga arziki na ƙasa irin yadda suke tona a zamfara aka zo aka tashi mutanen garin wai su sayar da gurin a za tashe su ba haka ake musu ba yanzu misali idan shugaba yana da hankali ya san me yake yi har wani ya zo ya tashi al'umma sai ce zai sai gurin a cikin ƙasar da ba tasa ba shi ba ɗan ƙasar ba to haka aka yi musu su kuma dama sun san haka maza da shi da 'yan majalisarsa suka koma bayan gari aka shirya musu tantuna da kayan liyafa to fada ne dandanan yanzu za a yi komai da komai wallahi shugaban yana dira a jirgi an sauke shi da ka ce a ai an shirya gurin sauka a bayan gari kaza kaza yanda zamu zauna zamu kwana uku zamu a can ana liya ba ba cikin riyad ba ba cikin haramin maka ba ba kuma madina ba fili aka je aka samu kun san me yayi masa a shi wannan shugaban ba su da wani abinci sai dibino sai ruwa saboda shi akwai ruhi na musulunci tattare da shi yana kuma da kishin addininsa da kishin haram ganin wannan ya sa suka ɗauko ba yahudu ya suka auren musu kun san ba yahudu yana da lissafi fiye da yadda kake tsammani wallahi wannan abin da suka ga yayi shi yasa suka ce to yanzu abin da za su yi dole san yadda za su yi su shigar da jininsu a fada kuma suka shigar din suka samu cin nasara bayan sun yi kwana uku an tattauna abin da za a tattauna kun san me sarki abdulaziz ya ce musu ya ce to kaga irin rayuwar mu ya ce wancan rijiyoyin man da aka tona ya ce mu ba damuwa mu bane ya ce kuka sake matsa mana duk zan kone su ya ce mu ba ruwan mu da su mu ba damuwa mu bane ya ce mu raƙuman mu sun ishe mu da Allah ya wanda yake son duniya ne fa yaji za a kone masa duniya zai yadda ai duk dabarar da zai sai ya sanya da yayi fita ko aka ya shiga jirgi ya koma munafiki amma kwanci tashi yanzu ba su ci nasara ba Allah ya sauke ita ka zo aimana sun riƙi ranƙoyin su jinnata fasaddu an sabilillahi suna kangewa ga barin bin hanyar Allah ma'ana yin jihadi dan ɗaukar kalmar Allah bi qatalihim suna kashe su wa akaza amwalihim suna kai ka ce wallahi yanzu da mu ake kai ka ce yanzu da larabawan can ake suna ɗiban arziki suna fita da shi sun fara wani tunani Allah sa tunanin yayi kyau za su janye hannun jarinsu daga Amerika Allah ya sa su janye Allah ya sa tunaninsu ya karfafa su janye matsiyaciya ta daɗa karyewa kuma kwanci tashi musulmi abin nan shugabancin ƙasar kuma ya koma hannun musulmai tunda yanzu musulunci yana musu cin wutar daji yanzu musulunci cin wutar daji yake musu a ƙarshe muna da ‘yan ayoyi za mu yi musu saƙa tsaye a ranar لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون na'am يوم يبعثهم الله جميعا فيحنفون له كما يحنفون لكم ويحسبون أنهم على شيء Allahu akbar ألا إنهم هم الكاذبون istahwa استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله na'am أولئك حزب الشيطان na'am ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون to Allah tabaraka wa ta'ala sai ce lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an duk wannan sace-sacen da suke su diba a waccan kasa su diba a waccan kasa su diba a wa'ancan kasashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk ba zai amfanar da su komai ba wallahi ba zai amfanar da su komai ba lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an wallahi bai wadatar da su da komai ba zai wadatar da su da komai ba Allah ya ce wallahi ba zai wadatar da su da komai ba ma'ana min al-igna'i kenan ulaika ashabun nari Allah ya ce wayannan suna nan sune yan wuta asalin yan wuta wallahi sune asalin yan wuta kuma Allah ya ce hum fiha khaliduna wallahi za su tabbata cikin wutar za su tabbata cikin wutar haka Allah ya ce hum fiha khaliduna Allah ya ce Allah ya ce a wannan yini ne yawma yaba asuhum Allahu jami'an ranar da Allah zai tayar da su gabaki daya wallahi za a tayar da su gabaki daya fa yahlifuna lahu su rantsewa Allah annabun mu'minuna su ce wai su mu'minai ne wai su ce wai su mu'minai ne wai a Allah za su ga yawa zuciyarsu kama ya halifuna lakum Allah ya ce kamar yadda nan duniya suke rantse muku kamar da yadda nan duniya suke rantse mu suna cewa suna tare da ku wa ya hasabuna annahum ala abina ala shay'in suna zaton suna kan wani abu min nafa'in na amfani ma'ana min nafa'i halafihim fil akhirati wai suna tsammanin rantsuwar da suke yi rantsuwar da suke yi wai suna tsammanin ba nan duniya in sun rantse a gaban annabi ko gaban muminai rantsuwarsu tana dan ba su kariya ba to wai wannan rantsuwar sai suka zaci a gaban Allah ma wai wannan rantsuwar za ta amfane su ya za a yi wanda ya halicci zuciya ya kirkiri halittarta kuma kai ne ka fi shi saninta shi yasa Allah ya ce ya halifuna lahu suna rantsewa Allah kama ya halifuna lahu wallahi kamar yadda kuma nan duniya suke rantsewa wa ya hasabuna annahum ala shay'in suna zaton suna kan wani abu na wani amfani cikin rantsuwarsu a lahira kan duniya kamar a duniya Allah ya ce ala inna hukumul kafiruna ku saurara wallahi su makaryata ne Allah ya ce makaryata ne fi da awahum annakum mu'minuna cikin da awar da suke cewa su mu'minai ne istahawaza alaihim shaytan ai istawalla istawalla alaihim shaytan sun jibinci shaidan bida'atihim lahu yadda suke masa biyayya fa ansahu zikrullah sai su ainihin shi shaidan ya mai ya mantar da su ambatan Allah sai suka zama ba su san komai ba Allah ya ce ka kaula ka zuba shaidan masu irin wannan wallahi su ne rindina ta ainihin shaitan kamar yadda yanzu misali a ce jagorori irin na harami a yau a ce wai har suna sa tsammanin bayan sun karanci alkur'ani sun karanta walan tara da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millata wai har su sare wai kafiri ne wai zai kare su da Allah bata bai tabbata ba kuma akwai maluma suna nan sanannu wadda saboda tsoron Allah kai kace za su yi kaki Qur'ani ya faɗo amma ba su ta suke wani abu ba ku duba ku ga Sheikh Sibais ba dan dan sarauta bane shi gidan ɗinin sarauta ne dan cikin gida ne shekara biyu da ta wuce yayi wani magana dan dan gidan sarauta ne aka bashi amma a haka ma an so a yi masa wulakanci amma albarkacin gidan sarauta dole suka kyale sun san in sun taba shi akwai fitina ba sun zama jama'ar shaidan amma ɗakin Allah yana nan da tsarkinsa kuma ba zai bushe cikin tsarki ba kuma ba zai bushe cikin kariyar Allah ba kuma mumine suna nan da tsarkinsu na zuciya ba za su bushe cikin tsarkin zuciya ba har lokacin da Allah zai kawo musu tallafi kamar yadda Allah ya sanya wa mumine da suka yi imani da annabi bayan annabi ya koma madina su kuma suna cikin arabi suna cikin kafirai amma kuma ba yadda aka iya da su Allah ya ce ula'ika hizbu shaytan wayannan sune mabiya shaytan ma'ana atbai ala inna hizba shaytani hum al-khasiruna Allah ya ce su fa rindina ma'ana mabiya shaytan sune waɗanda suka fi kowa asara li annahum qad khasiru domin sun yi asara an kusa mu asara irin ta kansu bi dukuli min nar yadda za a shigar da su ta al-mu'abbadati alaihim wanda aka cutar da ita a kansu ma'ana za su shiga har abada ko in sun shiga har abada aya ta gaba insha Allah za mu tashi za a ambaci hukunci wanda ya game dukkan kafirai kuma Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuran mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin wannan gari namu ya albarkaci al'ummar wannan gari ya kara mana zaman lafiya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai jawabi abin da ya shafi asusun marayu kamar haka akwai malam salihu sanda ya bayar da naira dubu biyar mara don allah ya saka masa da kai akwai kuma wani bawan allah ya bada naira dubu hudu da dari biyar shi ma mara don allah ya saka masa da kai akwai kuma hajiya adina ta mata bayar da naira dubu biyar muna don allah ya saka masa da kai kade a kawo noma da kamar haka 1974-12-72-79 wato uku sufuri bakwai uku daya biyu bakwai biyu bakwai tara masbank da kuma kula yi dai Allah ya bada yi kwanci makawa da sanar kuwa da Allah ya saka musu da alkai kuma muna sake maimaita addu'a da duk wanda suke da laifin za su yi ba su samu dama ba Allah ka cika musu ladan niyya Allah kai musu kuɗi ta yadda ba su tsammani su ma su taimaka Allah muna roƙon ka ya Allah duk wanda yake cikin wani hali na ƙara kai Allah ka sa masa mafita Allah kai ne masanin komai la haula lana wala quwwata illa bika ya rabbi اللهم كشف ما بنا من ضيق الحياة الدنيوية والأخروية اللهم muna roƙonka ya Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa ta wannan duniya ka sauƙaƙa mana rayuwa ta lahira shugabannin mutum daga ƙaramar hukuma ya Allah zuwa jaha zuwa ƙasa Allah ka shiryar mana da su Allah ka shiryar mana da su Allah ka shiryar mana da su marasa shirya daga cikin su Allah kai ne ka fi mu sani Allah ka canja mana su da mafi alkhairi Allah ka canja mana su da mafi alkhairi ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah wannan ƙasa ta mu kaga abin da yake faruwa kuma yana faruwa da dalilin da abin da hannayen ubakunan mu suke aiwatarwa ya Allah Allah ka ji tausayin wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allahumma ghfir lana Allahumma ghfir lana Allahumma arhamna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin